إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأمانة مصدر الفلاح وينبوء الخير والصلاح صاحبها محمود عند الله وعند الناس وما ارتفعت أمة إلا بها ولا راجت بذاءت بغيرها ولا صلها ولا صلحت معاملة لسواها قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك أمة الإسلام إن أعظم أمانة تحملها المسلم أمانة التوحيد توحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة وإخلاص العمل له وإن الشرك وإن الشرك به سبحانه أعظم الظلم وأشد وأشد الكيانة تحكيم شريعة الله والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمانة أمانة عظيمة أما العبادات فهي جميعا فهي جميعا أمانات في عنق كل مسلم ومسلمة والأخلاق من الصدق والوفاء والحلم والصف والجود والصبر والحياء أمانة مؤاملات بين الناس من بيع وشراء وتجارة ونحوها أمانة الوقت والشباب والقوة والصحة أمانة يجب أن تشغل بطاعة الله الجوارح الجوارح من سمع وبصر وفؤاد ولسان أمانة قال الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حقوق المجالس وأورات المسلمين وأسرارهم كل ذلك أمانة المرأة أمانة حجابها وبودها عن الرجال أمانة وكذا وكذا قرارها في البيت وقوامها وقوامة الرجل عليها كل ذلك من أنواع الأمانة الأموال العامة والخاصة أمانة عند من أفاء الله عليه يجب أن يصرفها في حقوقها الشرعية واتقوا الله عباد الله اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أماناتكم وألموا أنكم جميعا أمناء لله في أرضه كل في موقعه وفيما أسند إليه من من مسؤوليات وأنكم مسؤولون أمام الله عز وجل أن هذه الأمانة حفظتم أم ضيعتم فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته كما في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلنتق الله يا عباد الله ولنحافظ على هذه الكسلة العظيمة فإن ذلك بتوفيق الله أمارة الخير والصلاة للأفراد والمجتمعات وسبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا الحمد لله القوي المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka yan uwa kudubar mu ta farko ta ja hankali game da abin da ya shafi tsare amana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tallake mu wajen tsare wannan abin da yake wajibi akan al'ummar musulmai gaba ɗaya Allah madawakin sarki ya mana gudunmawa daga cikin abin da kuduba ta fara mana godiya wa Allah subhanahu wataala da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jan hankalin bayan Allah gaba ɗaya wajen jin tsoron Allah subhanahu wataala da nusar da mu cewa lalle ita amana fa magangara ne na samun alhairai kuma maɓuɓɓuga ne na samun alheri da samun dacewa duk wanda ya zamanto ya tsara amana yana samun godiya a wurin Allah maɗaukin sarki sannan godajje ne a wajen ainihin mutanen da yake cikinsu sannan ba tana nusar da mu cewa ba da a samu ɗaukaka amana ba manufa al'umma ba ta samun ɗaukaka sai da tsare amana sannan kuma abinda mutum yake so ya samu ya tara baya bunƙasa baya taruwa sai da ita wannan amana ɗin sannan kuduba tana nuna, nuna mana cewa mu'amaloli gaba ɗaya ba sa samun kyautatuwa da wani tsar amana ya zamanto mu'amala su kyautatu da cin amana da ha'inci ba a samu haka abubuwa suna kyautatuwa ne suna ɗaukaka ne da abin da ya shafi tsar amana Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen tsara amana Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul nisa ya faɗa cewa yace lalle Allah yana muku umarnin cewa ku mai da amanoni zuwa ga masu ita ya zo cikin sunna ta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ka miƙa amana ka mayar da amana zuwa ga wanda ya baka amana din kada ka hayance wanda ko da shi ya hayance ka kai ka samu dama kada ka hayance shi wannan hadisi abu dauda ya rawaito wannan hadisi da shi da tirmidhi sannan hudu ba ta ja hankalin mu cewa ya ku al'ummar musulmai lalle mafi girma daga cikin amanar da dan adam wanda yake musulmi ya dauka tsakaninsa da Allah ita ce amanan kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta tauhidi sannan da kadaita Allah subhanahu wataala wajen ibada da tsarkake dukkan wani aiki da zai yi ya zamanto ya tsarkake yayi shi don Allah din domacin huduba tana nusar da mu cewa yin shirka da Allah subhanahu wataala Allah mai tsarki shine mafi girman zalunci kuma mafi tsanani game da abin da ya shafi ha'inci huduba tana nusar da mu cewa hukuntar da shari'ar Allah subhanahu wataala sanya shari'ar Allah subhanahu wataala a gaba da yin hukunci da littafin Allah subhanahu wata'ala da yin hukunci da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana ce dukkan mu'amalar da zaka yi ka hukuntar ka jagorantar da alkur'ani maganar Allah subhanahu wata'ala da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto su ne suke jagorantar ka wannan kasar amana sabanin haka kutsawa cikin wani abu wanda shike babu alkur'ani a ciki babu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki ha'inci ne cin amana ne Allah tsare sannan hudu ba tana nusar da mu cewa kamar abin da ya shafi ibada ita dukkanin ibadu ibada wanda take amsa sunan ibada aikin da zai zamanto da sunan ibada wanda shi Allah yana son wannan aikin kuma ya yadda a aikata wannan abin dukkan wani aiki wanda za a iya cewa ibada ne amana ce a wuyan dukkan musulmi da musulmi na musulma ta mace sannan ɗabi'u ɗabi'u wanda yake kyawawa na abin da ya shafi yin gaskiya da cika alkawari da haƙuri da yafiya da kyauta da haƙuri da kunya dukkan waɗannan abubba amana ce akan al'ummar musulmai gaba ɗaya sannan mu'amala tsakanin mutane na abin da ya shafi saye da sayarwa da abin da ya shafi makamancin saye da sayarwa ko ba da rance ko ba da jingina duka wannan amana ce a ainihin wuyan wanda ya zamanto yake ƙoƙarin yin waɗannan abubuwa ɗin sannan lokaci da ƙuruciya kuduba tana nusar da mu cewa lokaci bawan Allah da ƙuruciya da kake tare da ita da ƙarfi da kake tare da shi da lafiya da Allah maɗaukin sarki ya yi maka ya hore maka ita ka sani fa wannan amana ce a gare ka kuma wajibinka ne ka shagaltar da rayuwarka ka shagaltar da waɗannan abubuwa lafiya lokaci ƙuruciyarka ka shagaltar da su wajen bin Allah subhanahu wata'ala shine ka tsara amana aka san haka cin amana ne ha'inci abin da ya shafi gabbai na abin da ya shafi jinka ko ganinka ko abin da kake tunani na zuciyarka ko abin da kake faɗa da harcenka duka waɗannan abubuwa amana ne a wurinka ya kai bawan Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani mai girma cewa lalle ji da gani da zuciya dukkan waɗannan a wurin Allah subhanahu wata'ala ababen tambaya ne sai an tambayi wanda Allah ya ba wa ‘yan abubuwa sannan huduba tana nusar da mu cewa irin haƙoƙi na wurin zama haƙƙi na wurin zama da abin da ya shafi kutsawa wajen tsiraicin musulmai ainihin bincike a mutuncin musulmai da abin da yake surru ne na musulmai da zamanto mutum ya dinga bibiya yana bin baya yana bin baya dukkan waɗannan fa tsare su amana ne sannan abin da ya shafi mace ita kanta akwai amana a tattare da ita na abin da ya shafi suturar da za ta sanya domacin fita fita na shari'a da kuma abin da ya shafi nesantarta game da abin da ya shafi fadawa zuwa cikin mazaje duka waɗannan amana ne akan mata hakanan ma tabbatuwanta a wurin zamanta a gidanta da samun wanda zai zamanto ya ɗauki nauyinta daga cikin mazaje dukkan waɗannan abubuwa yana daga cikin nau'ukan amana tsare su amana ce saɓanin haka cin amana ne ha'inci ne Allah sauwaki ɓangaren abin da ya shafi dukiya ta al'umma ko dukiya taka ta kai kadai duka wannan amana ce a hannunka ga wanda Allah ya bashi dukiyar al'umar a hannunsa ko kuma Allah ya bashi dukiya tasa ta kansa amana ce a hannunsa cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara zai shiga hannunsa na ko dukiyar al'umma ko kuma tasa wajibi ne kurba tana nusar da mu cewa wajibi ne mutum ya ƙoƙari ya sarrafa wannan dukiya ɗin ta mutane ne ko tasa ta kansa ne ya sarrafa ta cikin ba da haƙoƙin shari'a game da abin da shari'a ta ce a sarrafa dukiya a kayan waɗannan abubuwa ɗin. Huduba tana nuna mana cewa, mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah, mu ji tsoron Allah a cikin kawunanmu, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsare amananmu, Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wajen tsare amananmu. Mu sani kuma bayan Allah cewa dukkanmu amintattu ne masu amana ne a hannunsu a cikin ƙasar Allahu subhanahu wata'ala da Allah halice mu kowa yana da gwargwadon matsayin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa wata amana ko yaya ka kai wajen lalacewa ko wata amana wadda take tabbas tana kayanka to kai kokari ka duba ga shin ka sauke wannan amana ko ka hayaci wannan amana din Allah sauwake Allah tsare mu wajen abin da ya shafi cin amana yin ha'inci kowa gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi a kayi na abin da ya shafi mas'uliyan da Allah maɗaukin sarki ya nufa shi ne a hannunsa ba tana nusar da mu cewa dukkanmu gaba ɗaya ababen tambaya ne a gaban Allahu subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka game da wannan amana da ya ɗora mana komin ƙanƙantarta komin girmanta. cewa za a tambayi kowa a gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tambayi kowa game da amanar da Allah ya bashi ko dai ya zamanto ka tsare ka kiyaye amana ka kiyaye amana haka ake so Allah ya taimaka ko kuma ya zamanto ka tozarta amanar dai Allah sauwake tabbas da a tambaye ka a gaban Allah subhanahu wataala duba tana nusar da mu cewa dukkan mu fa masu kiwo ne kuma dukkan mu ababan tambaya ne game da kiwon da Allah ya ba mu kamar yadda tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar allah kara musu yarda a ƙarshen ƙarshe hudu ba tana jan hankalin mu cewa mu ji tsoron allah ya ku bayan allah mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan ɗabi'a wadda take mai daraja domin tsare wannan ɗabi'a wannan amana da aka yi magana a kayi cikin yardar allahu subhanahu wataala idan mutum ya tsare alama ce na samun alheri a gare shi da kyautatuwan al'amurwa alama ce ta samun alheri da kyautatuwan al'amura a kansa shi kadai da kuma sauran al'umma gaba ɗaya kuma samun kama hanya ce na samun dacewa a gaban Allah subhanahu wata'ala da kuma samun tsira a nan duniya da lahira wannan shine abin da hudubar ta farko ta kunsa Allah maɗaukin sarki ya sa mu tsare amana abubuwa misalai kamar guda biyu da za mu buga waɗanda suka zo in an ji su za su zamanto wanda ya zamanto mai kokarin tsare amana zai ce yaya aka yi haka akwai wayansu maganganu ko wani wa'azi da wani malami yake wata rana na yin muwafaka na ganshi yana cewa amana yanzu ta yi ta yi karanci yake ba da bayani a kayan wani mutum da shi da abokinsa aboki na ƙud da ƙud suna yin shi abokin yana kasuwanci shi ma ɗaya abokin yana kasuwanci ya ce sai jarin ɗaya daga cikinsu sai ya kare sai je wajen ɗan uwansa abokinsa na ƙud ya ce ga halin da nake ciki na kasuwa amma ina so ka bani wasu kuɗi domacin da ɗan ci gaba da jalabtawa domacin kasuwata. ta sai ce amma ina so na baka wani musa wani fili na a gaba ya zaman to ka karɓe shi da sunan shi ne kamar dai jingina ke zan baka wani fili na ka rike wani fili na ka bani wasu kuɗi kaza domin idan abubuwa na sun warware na dawo maka da kuɗinka da karbi fili na dama jingina abinda ake muke faɗa da hausa jingina kenan sai aka yi haka shi saboda amincewar shi wanda yake da bukatan kudin sai ce wancan mai kudin abokin nasa ya ce kaje ka yi rubutu a takarda kaje ka rubuta cewa na karbi dubu kaza a wurinka na bada na baka jinginan fili na na kaza har lokacin da na kawo kudi zan karbi fili na sai shi wannan wanda ya bashi kudin da ya je rubuta takarda sai ya rubuta cewa yau ranar kaza ga watan kaza na sai filin wani akan naira kaza sai wannan rubutu sai ya kawo wannan shi wanda aka ba shi kudi shi kan ba ya ɗauka amincancensa ba ne ya kawo masa takardar dogaci ya sa hannu yanzu yana tsammanin cewa takardar ta yarjejeniyar cewa na baka fili na ka rike ka bani naira dubu kaza in na warware dan kawo maka kuɗi kuɗinka da karar fili na shi abin da ya ɗauka kenan ya sa wa takarda hannu mai ba da kuɗi ya koma da takarda sai can wani lokaci allah ya buɗa wa shi wannan da ya shiga tasgaro na jari ya zo wajen wannan abokin nasa ya ce ga kudinka na dawo maka da shi daga na gode na gode sai dan ci gaba da mallakar fili na kira sai ce a'a ai sai ramin da filin ka yi ai cinikin filin muka yi ya nuna masa ba haka ba fa ga maganganun da muka yi fa da kai ka rubuta takarda daga a'a takardan barin kawo ta ma sai je ɗauko takarda takardan abin da ya rubuta shine ni wane yau ranar kaza ga watan kaza wane ya sayar min da filinsa na wuri kaza akan dubu ka ba takarda abinda ta nuna kenan shi wannan mai fili ya yi iya gamsar da shi ya ce a ai magana ta wuce to wannan mutumin sai ya koma ya je ya samu iyalansa don yana jin kamar hankalinsa yana ɗan tashi yana kaɗuwa haka sai bar wasu cewa wa ‘ya'yayensa yake cewa ana gani wata matsala za ta iya faruwa da ni gashi gashi gashi gashi yadda muka da amini na wane a kan fili na na wuri kaza ba sayar masa na yi ba jingina na karba dubu kaza na karba na kawo masa kuɗin ya ce sayarwa ne ku sai da iyalai na ba sayar masa na yi ba amma idan Allah ya karɓi rayuwata kafin a tafi da ni makabarta an an sa ni a likafani a tafi da ne ta kofar shagon shi wannan amini na abokina wanda ya ce sayar masa filin ne a je a ajiye ni ina kwanci a gabansa ku gaya masa cewa babanmu wani allah ya yi masa rasuwa amma ya ce mu gaya maka gashi nan ya mutu ya ce mu gaya maka cewa filin nan da kuka yi yarjejeniya da shi a matsayin jingina kace sa ya kai cewa yanzu shi ya yi gaba sai ka same shi ya ce shi ya yi gaba sai ka same shi a hanya ka je ka tarar da shi inda ya tafi Allah ya kira shi ya tafi wurinsa sannan kai ma sai ka zo sai aka ce wannan mutumin da ya wani gauron numfashi shi ma nan ya fadi sai makabarta faɗin abin da ya faru wannan malam yana misali ya ce abin a bayyana ne tabbas an yi haka mu duba aminci na abokantaka to rashin tsare amana rashin tsare amana ya zamanto ruwan dare a cikin al'umma wanda ba da ka taɓa tsammani ba in amana ta gifta tsakanin kai da shi to sai ka yi dace fa ya haya suke ne duk mu duba iya abota fa iya abota abokantaka na iya kai zai iya bashi kuɗin ma kyauta ya ce je ka kaɗa ga jarin ba sai ya karɓi filin ba amma ka yi yarjejeniya amma daga baya ya zo ya ce saboda zai ci amana ya ce ga shi shi wanda yake mai filin ya tafi wanda ya ce ya mamaye filin da sunan ya saya shi ma ya faɗi ya mutu sai ya sai jin daɗin dukiyar sai yaushe sai an je gaban Allah kuma sai ya san hukunci da zai a tsakaninsu don haka kiyaye amana a tsare amana dama har masu waka ma cewa duk wanda ya ci amana amana ma sai ta ci shi dama haka ne ai duk wanda ya zama to ya ci amana ba shi kawai ba shi kar ma kawai ga ganshi amana da ta zo da ta ci shi kamar bai wuce dan kwana biyu nan ba ko uku muna dan maganganu haka na lalacewa abubuwa da wani dan uwa yake cewa yayi waya da wani ne wani yaro yana Abuja na je wani ma'aikaci ne babban ma'aikaci yana waya da shi kudin nan yau zuwa yamman da kace idan baka turo ba to dan je gaban mahaifiyarka na gaya mata cewa baka turo ba mahaifiyarsa ne an dauke ta ruwa ruwa an kai ta asibiti an yi taxin din yayaye kowa ya kawo abin da za a yi jinyar mahaifiyar wani bare ne ma ya kai ya kai uwar ana tafinsa ya turo nasa wajen kwana biyar bai turo abinda za a yi jinyar mahaifiyar tasa ba saura sun bayar amma shi ne kuma hannunsa ya cuɗi ba yadda yake faɗa yake ba mu labarin cewa shi wannan yaron wanda uwar ne ta haife shi an yi ƙoƙarin wani contribution na ainihin sayan leda sayan leda tsakar ɗaki domin cin kuɗa a uwarsa a ɗaki wasu sun bayar shi ma da ƙyar aka ɓamɓari 'yan wasu dubbai aka haɗa aka saya mata leda tsakar ɗaki amma labari ingantacce uwar matarsa ya mata set ya canja mata set na kujerun falonta. in ka dinga jin abubuwan waɗansu abubuwa idan ka ji su zai kamar mutane ma walakan zara'ana li jahannama kasiran min al-ins wal jin haka ne sai ka ta ganin haka mutum ne amma Allah ya mat- ya halice domacin wuta ne kawai domacin lahum qulubun ka ga mutum kamar kamar mutum ne amma yana da zuciya bandala bandalan zuciya amma ba tunanin me ya kamata da zuciya akwai ido idon baya ganin gaskiya ballantana ya raya masa don haka dai wannan wayansu abubuwa ne dan tsoko a tsan tsokalawa haka kowa ya kokari mas'uliyan da take hannunsa na amana yayaye su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wajen tsare amanar da take kansu na iyayensu musamman abin da ya shafi iyaye da yayaye idan mutum bai mai da hankali ba zai taɓe a nan duniya sannan lahira dama ba nasa ba ka tsare amana kai ɗa na iyayenka har bayan sun mutu an ce akwai haƙƙi a kayanka game da su to wani suna rayan ma zai kwana da kwanaki ma bai abin in ka ga ya gaisa da ubansa to ya gamu da shi timbir timbis uba zai zai ce ina kwana ba wai musamman don a zo a gaishe shi a gaya ya kwana ba ballantana ma kuma a ce za a yi masa wani hidima Ya'yaye kuna da hatsari wa'anda iyayensu suke raye akwai hatsari a kanku akwai hatsari a kanku mutane nawa yanzu dai wannan ya yi set set na ɗakin uwar matarsa na kujeru ya canja sabi an je an ba da tsofaffi ɗin ya ba da ɗan dubu biyar domin saya wa uwarsa leda a ɗaki ba da ƙyar aka samu har yanzu kuma akwai 'ya'ya suna nan sun bi karan kari yawa a cikin al'umma suna nan mutane na mashafara mutane nawa sai shadda su ta koɗe ta yanzu ka wannan ta iso baba a kai masa kana ta cin kafo kana ta kumburi kai ka samu sukuni da ka yi ɗinki za ka yi kaza amma babanka ya tsohuwar shadda da ka bashi duk wanda ya fifita matarsa akan uwarsa ya yi hasara duniya da lahira ya yi hasara duniya da lahira mutanen da aka ce ka lallaba su ka lallaba su ga dinga addu'an kaza kaza amma ya zama to su ne mai yawa yanzu saboda sun gama shekarunsu shekara saba'in tamanin Allah bai kaddarta sun shiga jerin masu arziki ba haka Allah ya kaddarta ka kana shekara talatin talatin da biyar Allah ya mallaka maka miliyoyi kana gani kamar su busu kai ba busu kai a musu ba busu kai a musu hidima ba za ka faɗa a gaban Allah ko ma kafin ka je gaban Allah ɗin a duniya Allah ya kunyata ka kunyar ɓaro-ɓaro ballantana kuma dama abin da ya shafi saɓa wa mahaifa cin amanan mahaifa Allah baya bari har sai ɗa ya je tukunna a'a ai an ruba ma asiri ma kenan na gabar ba sai ka je sai ka je a gangara da kai wuta sai ka je ba wanda ma ya gani a duniya ma sai an fa sai Allah ya fara nuna misali tukunna sai ka jana ce ah wannan nan kuwa ya gama da iyayensa lafiya kuwa da ta shiga ɗinwa ɗauko abu kaza abu ya tarwatsa ya ɗauko matsala kaza dai inda mutum yana da tunani idan ya ga ya shiga wani hali na kakanika yana da mahaifiya ko mahaifi ya yi kokari ya je bincike su akwai wani abu ne wanda shike ya yi musu wanda yake na ba daidai ba ko ma kaddara sun mutu akwai wani wasici da suka bar masa cewa ya kasa cikawa ya yi kokari ya cika in suna nan nemi addu'ar su su ma addu'a da ga bude insha Allah alkarim amma ka kuskura kai tsakaninka da mahaifinka tsakaninka da mahaifiya sai dai juyar da kayi sai dai kankamo sai dai abin da ga dama kawai nan nishadin ka amma su baka damu ba to wallahi akwai aiki a gaban ka bakin aiki ba ma ja ba bakin wuluf Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen tsare amanonin da suke hannunmu na mahaifa ne ko na sauran al'umma Allah ba mu ikon tsarewa ba subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka qumu ila salatikum ibadan
الله أكبر الله أكبر